يضلهم عمرا كذلك أوصاف الأمين أنه لا سبيل لجنبهم ولا غيره فمن التجسس غريبا وقريبا فلا يلهي من كل مقتل المسجد ولا جلني درج بالرجل وقلوب بلا جلالي كل ولا وصيب نفعني الآجل على دعوة رجال الشقى والرشد والإذن والفوز فله أحباء يلوه من مسلم بلا علي بالله فوزا على فوز فإذن بذكر المصطفى ليعزي فريسة بالمصطفى دون مغزي ولي سبيل ملجئي وملجئي عليم سبيل دون عيب ولا مسيح فأملي إليه والأمين فمن يكون برب فهد شر بالهمد والهمد أنا رب فانصرني على كل حريم فيندم ذنبين عن الحق والكفر صلاة وتسليم على خير المرسلين وعلى على
bakwai ga watan ɗaya ta cikin cikin miladiya na Nabi Isa alaihi salam. Za mu tashi karatun diwanin mu zama na da ƴan uwa da ga na sa na bakwai. Kure ne na takwas. Mun kwana na bakwai za mu tashi a na takwas. Insha Allah. Shehu Ibrahim yana faɗa cewa رويت طريق القوم المنصب الكبير تعالي ما ولقول القوم أمالي عن الجاهل وفيه وإنه لكن من عجلة الأولاد يقول المريد المنصب معلوم ولا تترى العيبة بالشرك الكبير بشوية سويت نانئي طريق القوم wato hanyar bayan Allah idan ka ji su ba suna ce wa kan aliman kamar da shi to kan aliman akwa mugaji mutane sun san hakika ne ya da mun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashin ke kaunu ko turjanu na nufin zaɓaɓɓun bayan Allah ai ka san ko a hausa ma aka ce kai wannan fa namiji ne ana nufin jari ne ko ya da haka shi wani da wai da yin alƙawmi na naɗa hanyar tufaye Mustafa da wa na naɗa hanyar da soyayyar annabi Muhammad alladhi tanbi wanda shi ne ya zamo ne wato tafka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato shi ne tafka na annabi ji shi wa radiyallahu ta'ala wanda baya karewa san tafka shi ne ma'adi shi ne so wajen da ake ajiye arziki sannan Muhammad shi ne tafka na ji shi alkalbi wanda ya zamo tafka a nan nake ɗiba nake bayarwa tun da annabi ne ko tattana an san lamarin manzo Allah ko baya kare sallallahu alaihi wasallam da shi ne tattan Allah ma'adin asrarin da yake wa daha shi ne suna da amini shi ne amintacce na wanda na amince da shi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne shugaba ke ta lawu la arda hayati bil hadith ba duk annan Muhammadu ko yawa yace ba duk annan Muhammadu ba la arda ya shi ba zan yi da rayuwa na ba bila hadisi ko da da kika wasu da zuwa ba zan yi da rayuwa na amma ka jira da annabi na samu aminci sallallahu alaihi wa sallam ba wani shine nawa annan Muhammadu shine nawa eh bukulidu mai dawwamarwa shi ne nawa mukulidin mai dawwama wanda shi ne mai dawwama kuma kauli ko mu ce mukulidin kauli to amma ce mukulidin shi ne mai dawwamar mutta rabona dawwamarwa kauli kuma shi ne rabona shi ne dawwamarwa shi ne masoyi na na wanda yake mai dawwama kuma shi ne rabona annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni abin da annabi Muhammad ya tsare ya mun kariya an dahari shi gabarin zamani wanda ke mummunan zamani duk munin zamani ne annabi ya bani kariya an dahari shi wa inda bi cewa ni din nan ala sunil hayy ina kan hanyar annabi Muhammad sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi lahu wannan wanda Allah la yuzi baya tozar baya kunya ta dishi Allah baya kasanta dishi ina kan sunnan annabi Muhammad wanda Allah baya ne kasanta dishi yahudu min yuhibbul mustafa yahudu yuhibbul mustafa mai koyi annabi Muhammad yahudu yana taro dare ba ya ruhu abin da yake nema musulun annabi muhibbul mustafa mai koyi annabi yahudu yana taro ma ya ruhu mayaru mahuje da abin da yake nema kada ka yi shinkiri ya raba da irin shinkirin nan na zamani da zantanci da wannan taska wannan ma'adini kar ka yi shinkiri irin na zamani da ce irin sai lokaci kaza bari lokaci kaza ma ya ne bari lokaci a'a ka watsar da komai karshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam إلى ويتقول معذر متقدما حبيب فلا بالبعد ولا بدي مدين كريم وبركة مدينه على عمل الدارين أرضا على عودي يكل جلالي من وجهه معه فيه سواء بكر ilahu ubangiji shakuru mai yawan abun godiya ko mai yawan godiya shi Allah yana yawan gode wa bayi kuma shi ne ake yawan gode masa wasu ubangiji na mai yawan mai abun mai yawan godiya ko wanda ake yawan gode masa wasu yalwa eh ko wallahu wasu alim ko mutafaddilu Allah ne kincitawa wanda yake kincita wanda ya ga dama a kan wanda ya ga dama azizu ko buwaye shi da ke rinjaye ko falayi fasuwa ba a samun duk wanda ba Allah ba falayi fa ba a samun sa ala izi a kan buwaye Allah ne kawai buwaye sai an noma mai sai mun ne duk wanda ka ji ya zama waye to ya ba Allah wallahi izzat wal rasul wal mu'min walakin al munafiqina la ya'lamu ko ta da la kawa shi da shi wuce la in ba su wawo ba da ka ga wani Allah ba ala izin akan buwaya ga wani Allah ya buwayi kowa ya gagara a daidai annabi Muhammad sai mu ne kuma da kai wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim sai shi ya kittu yana dakushewa eh ne mutum gani mun ja na baitu kuma mun ja baki nan makilu to Allah nan da shi ne kuwaye nan makilu shi ne mai ƙarfi gani kuma shi ne mawadaci wa huwa shi ne wa hawa shi ne kafi abinci ne isar wa bayansa shi Allah shi ne isar ma bayansa ala ne ne ala amali zahiri a bisa burace burace ko a bisa burin gida da ke guda biyu duk abin da kake nema na arzikin duniya da rayuwa Allah ya isar maka wannan abu da raka kama Allah hauzan taruwa ala hauzan taruwa taro kan taro ma'ana bukata kan bukata da gurturiyar laira ko wannan makon ai Allah da ke yi maka komai shi ne shi kullu yana da kushewa ila yin shi alƙalma a yayin sufa ubangiji na inda wasu ilahi na yayin sufa ta ubangiji na to ya kullu ya kullu yana da kushewa ma'ana yana gajiyawa alƙalami na inda ta cikin siffanta ubangiji to ya alƙalamin ma da ne zai rubuta kan girman Allah duk wanda ana mana shimfiɗa ya dawo ya mana girma nan mamu inda wasu ilahi to ba fi sawabu ya ce to shi fa Allah shi shani girman sa ba fi shi shani girman sa sawabu duk ɗaya ne muksiru mai yawan ta magana wanda zai ta bayanin Allah ya ta bayanin Allah to duk ɗaya ne fa da mene wa kuma da ɗan uwa ma'abucin kwatance wanda dai ɗan yi kwatance ko ya ce Allah ai buwa yake na gagar misali to da wanda dai kace masa shi ne kaza shi ne kaza duk ɗaya ne wanda ya yi bayanin ubangiji a ɗan taƙaice shi a gurin ya ɗan yi kwatancen Allah kawai da wanda ya yi da yawa duk ɗaya ne an gane magana to wanda ya yi da yawa ba bai kura girman Allah bai ma wato kaman ɗugo ne kaman ɗugo ruwa ne a teku ka san ce kuma da matan an yi ba ko ba ka haka girman Allah ya ba ka girman Allah ya da mai bayanin Allah da yawa da mai bayanin Allah kaɗan kaɗan duk ɗaya ne kuma na gwada mana girma a nan bambari sallallahu alaihi wa sallam sai ذلك أوتى بالعجل لأنه كأوتى به من ملك ولا ميت وفي مستدر بشعر وحرمه ولا نجمه الفرج ملك الوزي ولا نجمه ملك الوزي وقدره shawarci da zalika a wuta da amin yadda sufofin Allah in na tashi faɗa alƙalin ya take dakushewa ta gagara tare da da dace rubuta ba ba ka mata sai ka auta da amin haka sufofin manzon Allah da suna amin li annahu domin shi annabi Muhammadu ka auta shi kamar sufofin Allah yadda yake girman Allah kuwa ya gagar tsari haka su gomin manzala girman manzala yake ya girma girman da har ba ka iya bayani a cikin hakikalin kauta su jirgin da farke ba tare da wani bambanci ba wala mai ba tare da wani rabewa ba yadda kake sifar Allah baya da kace haka girman annabi Muhammad sai ka tashi bayani baya da kace ba fa ana nufin kuma annabi Muhammad wani girman da yake da Allah ba a wato girma annabi Muhammad ba ba ka iya sifanta ba ya girman Allah bayan an taba tafiya sai na yi karam Allah wajen yaya girman Allah a yaya girman annan Muhammad yake da zaka tsara kafan duniya da dinga daukar da tsayi tana faɗan da rashin annan Muhammad da kafa da ta kare mata ya saka mata kashi girman annabi Muhammad fadin da saka annabi Muhammad mulamu shauki zanar jalan ta da nake magana akan cewa in ka tashi ka kai bayani sha'anin Allah kamar bugun ruwa ne a teku to mulamu shauki zanar ya ce da zan zauna shekara shida a gurin ɗaya ana mun tambayoyi a kan ilimi ina ba da amsa ina cire ilimomi ina bayani kowane fanni kuma ilimin zahiri da baɗi ya ce shekara shida a ce a ɗauke min zagawa da ci da sha da gajiya shekara shida a gurin dare da rana har shekara shida ya ce ai ana ɗaukar ilimi a gurina ya ce a cikin ilimin da Allah ya bani ya ce da kamar tsuntsuwa ne su je teku da ɗan so da ruwa haka wani ne na shi wanda a cikin ilimi hajji bayan Allah ya sa ake cewa mu namiji a gurin shi ne wanda ya ga tsara gurin da ya na kama ɗan wannan magana ko a dalci da ake cewa ba wanda ke cewa dukkan ilimin mazhabobi din nan a cikin alifa sai shi an ga hujjan farilan alwala da aka ce bakwai kamar lama malikiya ga masu bata alola guda goma sha ɗaya ga farillan sallah guda goma sha biyar ko a cikin alfa ka zo kunce kuncen aure zakka mu'amala duka na kuma zama malikiya ka tafi shafiya ka tafi hanifiya a cikin alfa shi ne ka iya haka shi ne ka zama rajin shi ne ka zama rijal a cikin wani daɗin kwatance da Allah ba ma albarkaci. ko wamilu sajadtu jahar ko wamilu daga gare daga annabi ne in sajadtu nake neman taimako ko a jahar ko zamani ta shi da ne ko daga annabi ne kibban a matsayin na musulmi sa kuma mai mata hijima haji mai mata hijima bala na ne bi mubtili bala na ne baya taɓa samuna musu gidi daga mai ina baɗashashin bal irin kamu na na shawo ka san shawo ko ce baka ije ko ne mai shaida kwamborin wanda za ka ka duba jirman dila ake ke kama ta sahara har kai har irin kirce shi kai kwanaki na tana ganin zama irin a facebook da ya shafi wani shashi da yake yawan ta kallon irin wani haka na dai shi ya ɗauki ɗan damusa wala ɗan damusa ya ɗauka ido ai shi ne shi ne shawo ni rika ne ake kuma ido wannan ne ɗaukar kaji nan ba kananan da yake kula kaji ai manya mutum ma yakan nemi ɗaukar mutum ba na mun ci Allah ya kan malam nan yana mana tarihi yake yake da kafin ka fita damuwa ma duk daji wannan da ke gaya mana irin nan waje ne mu da lawan duk daji yana mana ta da shi ko mutum yau sai ne ko ai to kaji muna rani ne to sana amma dai ina rike mun ya ta ga mana wannan sana akan ma lokacin muna mun yi gona muka da shawo shi ne yake da shi wannan munan da ba ne kana gani in yi karin mutum yana dauka yake gobe baya manta suna yara ko da shi ne kun yi kuce gonan malami ina dawowa suka bar wani ana shi masu sai a dai tambaya mana gidan su mamman ba mun gidan ba a yake aka bar shi a baya koyi wani cikin a shirya cikin wani suri an yi nisa ko ikin da zai ɗauke shi wani bakon ya bi da ihu yana faɗuwa ƙasa na gudu na faɗuwa ya ce ya sun yi nisa su suna ta ihu sai ta ce su kusa kare ɗan biyu ya kuma ta muke su nisa kuma ya ce ihu ya ta kudu sai ya fi jiki wani ƙarfi ke tunan ya shi yana yi ma ya shi shi sama da shi ka san ya ga mutum babban abu ya kama abu suna da girma kuma shi ma ya kai shi masa sai sama da shi in ya je ko da irin baiwa ya kama sai ya je sama da ita sai je daidai sai su dutse irin su kota a yi maki in ta faɗo pap ɗaya da kai da dutse kuma sai sai da ya abincin sani to shi shobra ya ce ne ina irin kamu na shawo na ikin da yake madabba irin wannan faɗisha faɗisha inda rabbaka a wa ayatin da wata mata wadda faɗisha yawa da faɗaɗa da gida yawwa yawwa faɗaɗa kam fasu faɗaɗa fasin kamun shawo ne annabi ya kiyaye nani duk wanda ya rubu da manzo Allah aka mai ne ku ga yabe shi wallahi in ji kai ta nan mamun Allah inda ka san me babbar dutse wala darani gadarun gudu Shobran ya ce wala darani baya cutar da ni gadar rubutu yaudarar da yaudara ni duk wani mai yaudari ne ke cutar da ni wa kaduhu da tukarsa wani mai yaudari ya zo ya tuka ko ya zo zauna da ni na kamar la kamar kamar rama zuri ha kamar rama zuri kasa shi misali ko eh ba ma dama zuri wanda kuwa هو أدى وأظهر ɗaha tilani yake ni fa ɗaukaka na ni tilani ɗaukaka na ki ɗaha da albarkan manzon Allah ne da kuma soyayya duna darbi ni babu wani duka babu kuma nauyi ko kada hu musa fada bi alai eh nan wuta ya dan maye da aka ci ko ke suratul kasar ko a wani wani aka ci kwaɗan mangarin sama maye to ku da dai ni ba wani duka ba duka ba zaki ji ba da bawo shi to bra ni ni to bata ba duka ba zaki wala wakati kuma babu wani mangari babu naushi ba mangari ba naushi ba mai kaka na da nan wani gudu Allah ya ba mu albarka فاعدي الأشرار أجادكم فاعدي الأشرار الله وشاكي إذا كنتك وحيد وإذن والقيد وإن فعيد يوم مسلم شعبي بالمرء ولا قوي يبني المتبع عني وليس كن بمتبع نعم شو يسي نفاع أني الأشرار كاذبة anan ne za ka ware kuwa ne ne almajiran shobrai waye na tun a duniya sai ga duk wani mashirmanci to shirman sa makar sai ce ba ni shobrai ba ne ya faɗa ba wuri sai ba ba kuna bin ma ya karatu ne shi shi na fa aliyal ashara yace da da annu Muhammad bin suna da da fa aliya ya kore gare na asharara ashararan mutane shi ne mutanen banza duk wani mutumin banza ba nawa bane har ga wani maki ya zo a facebook yana ɗaukan barbaciya ko na wani asibin banza ko ka wata mata wasu mata wasu yara masu kama da masu kama da yan tata haka na kan ko can da ni ba su da shi ra'amu kagar Allah ku kwanta wa kuma garangar ba wani alamun mutum kirki a tare da su a shirarai ce ta san shiga ɓarawo da kagan ta ka zuciya kawai da kwanta hakan ka ga hakan ka ga mutanen banza dan kwaya ko dan giya duk wankan zara gaba da kyau yau hakan ka ga kawo kai ya ka ashrari duk wanda ka gani wani ashrari mai aikata mai haramta haram mai kinyin sallah na ba Allah ya mishi ruwa ba aniyar ashrara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore mu ashrarai aha wasa kan ya koro mu kuma jalar ba mazaje na tsoron Allah Azuma mazaje na tsoron Allah wa rushidi mazaje kuma na shirya wannan kira Azuma ba mazaje na tsoron Allah mazaje na shirya daga mutum sadiri amma jiran shau da kullum tare shi ne amana ne gaskiya wani ilimi mutane ma abuta ilimi wanda ilimi da buga misali da su a tsoron Allah ma da buga misali da su a ibada ma shirya da buga misali da su alfawli da kuma zuciya da kuma duk wani hali yake amma ka ga bai haɗa wani hali ko ewa ba za ta yi shawar da mutum ko ya ci ya koshi ya zo yana ta tara gashi na kazanta yana ta abubuwan nan babu sallah babu girmama iyaye babu karatu babu neman ilimi babu babu babu da kuma na tsoro shi ne shobran ina ta zago ina ta jawo zaki madarisa ya biya dauki ba shi shobran ya manta a wuya da an dauka ce ka gan abin da ake so ka zamo aikinka ka zauna da mutane amanarka da gaskiyarka kwanan nan nake gano maulan musulun ibrahim salih al-husaini rabo ka rabo ɗarinsu shawai sai na yi farci ya fi kirin safa ban manzan Allah siya siya siya ne ina gana ainihin karatu shi ya hannu ina ne alfahari da al'umma ana ce na ga mana yayin isra ya bata din ko ya fata a bayanin shi ya hannu yawa ina ne wannan ma ta yi hannu shi ya hannu shi ya hannu ina ne alfahari da haka ina ne alfahari da yawan manzala falitin da ina da ɗaukata da albarkan bin mustapha da albarkan manzala da suna mustapha ba tare da wani shairi ba gamu shi ne tafiya kana yaɗa shairi ba tare da wani na yaɗa shairi kamar yadda misali a ya samu mutum suna son sai ya yi suna ko ya yi ya yi shairi ma wani ya kushe wani ya wani ba wani kushe kowa da sunan annan mamman nake da goya ne ولي من جي وقتلي علي سبيل من العلم ولا لمبي عن إلهي ولا من بغيه وجد رب الجرس من ورحمي يا رجل الذي على كل مرض ولا تبدو من العذاب والكذب ولا تمتع بهم على غير المرسلين wali annabi Muhammad shi ne majibincin al'amari na shi ne wali da gora na shi wanda yake insha al'amari na tafi shi ne kuma wato takakken masoyiya marjibi shi ne mafakana a gurin da wa hawa marjibi shi ne kuma maka maka ha da shi na kam eh shi ne muke karantawa a cikin mene a cikin jauhara bi markazin hukumi yawa makafan dukkan wani fahimta da ma'anoni shi ne nan mamu madaukaci tatacce ne aiki nuna aiki baya da wani aiki babu ta kuma wani wato ya fashe ko? Fazi ya yi, ko? Fazi Ubangiji na ya isa mutu, layi Ubangiji na fazi ya isa. Ya ayi wa nabi hasbu kalla. Kuma duk ta bata da nuni. Fazi ya yi, Ubangiji na ya isa mutu. Wal amin, da annabi Muhammad bai suna amin shi ma ya isa mutu da kuma mutane. Kamar da duk wanda yake zamowa jirgi da ubangiji na ya dogara to ko mukti da azumu an isar masa sharrin jinnin sharrin dukkan wani ma'abuci ya fice walhamdu da kuma zuke duk wani mai jidde shi ne aka ce lamdu ya fice wanda ya dinga dan gaya maka wasu maganganu na ba'a na da ido a aibanta ta da ido ko da baki hamdu wanda da ya hango ka ya kama magana walhamdu wallahu ya fice a yarin ko ya ubangiji na ban turbe ka ce mu ala kulli ma dukkan wani mai tsaurin kai Allah ka taimake ni akan fa yandum zumai da duk wani ma'abuci zumai da duk wani ma'abuci karkata an haƙi da barin gaskiya da karkata da barin ɗaukaka ma'ana da barin kun Allah fa yandum ya zama ya yi ɗan gana sani a kai na duk wani mai karkata da barin gaskiya da ɗaukaka da Allah da zama ya yi nadama salati taslimi an ja wannan mako salati salatin Allah ya tabbata gaisuwa yayyen manzanni wa ali da mutane gidansa ali da sahabbai ma'abuta falala falal ma'abuta falala walhamdu da kuma kafaru dukkan wani baiwa Rami ya yi shauran ko? A ƙarasa? يوم رسول الله مقدم من الله يعلم محدثا كل وعد الناس ما عملته فلا يستجيب لهم محدثا ظلمت رسول الله لا لكم أنزل الله نعم رسول الله أبدا أبو ترك فيه ترك جدوى يسون أيش عن اللي قبل تيسيا والأنجاز تيسيوي ma'ana annabi baya da wani tsara baya da tsara shi ne ko kishiyoyi asalan a asalinsa da irin da yake asali annabi baya da wani kishiya nan suka ce ba ana maganin bayan da aka zo nan duniya to a duniya ma a martaban da waye kamar sa to amma a duniya ne ya sai dan adam ne annabi Muhammadu mun ma ma yana da sura ya samu to amma a duka shokin asalan asalin su tsere bai da shi shi aka ce ga bakan Allah mu'assasa kuma shi ne abu assasa wannan halitta daga kansa Allah ya tuna wannan halitta eh idan ne bai yake ce da bazara ta hada kawai eh walaula ne la la yada da bazara ta hada kawai eh shi ne din da wannan halitta annan Muhammad shi aka shi da rasulu shi wani irin manzo ne asalin mutane wajen ruwa ne da kaso duk asalin mutane suna ruwa da kaso shi yake annabin Allah yake annabin kamar yadda yake ne kamar yadda yake kunci da biyan arifin da ruwa ci ba adamu ya bayyana al tun na zama annabi na zama annabi ne tun annaba don tsakanin da ko yawwa ala'insa shugura yake ba wani mutum shi za ka zama a wancan zamanin wanda yake mai ɗeba cewa ba wani mutum wanda ake ɗeba cewa da shi mai ɗeba cewa wanda ya zama abokin hira a nan wannan ko mai ɗeba cewa wani Allah annan mutum shi ne ke bautan Allah shekaru miliyoyi ta ɗauwara ya ji juya bin alwara cikin tsatsanni iyaye a dukkan cikin wani mahaifar masu girma duk wani tsatsan masu girma da ya jujjuya shi daga tsatsan wani sai wani daga tsatsan wata bada har ya bayyana da nasu mutane karman yana jari a mutsattakewa karmu shi ne jari وجاء بأمر الله يكون بشيرا نذيرا شكورا ذاكرا مقدما الله أولاهم فهو وذلل قوما هيكله وقد متى ولا تدبرين به فلم يعلمها وقد عمت الأهوال عما حمقتا وجاء الأمر إليه يا رجل الأمر الله في رواية kira bashir bashir zuwa ne ba Allah mudira yana ne gargaɗi yawan godiya wa Allah zakira shakura shi ne yawan godiya zakira yawan ambatan Allah muhaddisa ne yawan tsarin Allah Allah wa kuwa Allah ya kire su mutane a kawun wanda su bi a jillakan a matsayin manyan mutane su ne safai su ne safai ya Allah kuma ya fatar da mutane wanda suke kishi kan Allah suke kishi wa ambata kuma Allah ya shafe su haka halaka su gaba ɗaya da zama ne ba ma sunan su to an jago ala shewe su ku zaura yace ka ambaci fadkur su ji ka ambaci su ji ku shine sirra wata sani in baka gane waye su yi kuma mai yawan gaskiya shine sani ya ji bila shine na biyun abo na biyun masoyin annan babu sani zai ci kuma ji gari ba to in baka gane wane ne wa duk wannan magana fa al'amwala shine zai ce bugu ciwoyi amma ya rayar da abu da rayuka rayuka shi ne ta yanta bayi har ya kai ma ana cewa ban ya yawo ba jeje sai ba wa ko yace la ilaha illallah kan ta har ba ji dai ya sa ma in Allah ce su inda zaka gane ka duk kan kai an zage ka kuma ana zage ka shine kana ƙara gode kanta duba da irin hidiman da suna baka yau musulmi amma yau wai ana samu wasu masu sallah ko suna zage duk alkhairi tsirin an ja baiti gaba ko ba ja ba وهلوا إلى ذكر الفراق ملائكة اللهم البحر والحي والوداع وسلم للنورين عثمان قاسما ونرسل الأمر لله مبتدا ويجزي به وجهه وجهه على أي وهروي شو يكفي كيف السرباع معناه كيف sirari ko ya zuwa ambatan fitila shi ne mafakan mula cikin sirari ya zuwa ambatan fitila halaji na wanda mafakan shi ne wane ne wata umar wannan shi ne wata wannan umar faru shi ne shi na umar faru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsabar inna umar wajen kaje gaskiyarsa sanda ta kai ba bai da aboki eh annabi sai ya ce rahim Allah umara Allah ji kan sai na umar mu idu ul haka ya kasance yana faɗan gaskiya hatta taraka hu ka zuwa hatta da bai bai da aboki kaza mu yau kama wala aboki kan na baraka ya ga wanda ba eh sai na umar tsaban gaskiya da san da yawa ya aboki in dai ne ga ma gaskiya ka ce abokan ta kan ta kare to a cikin da Aisha ballan yi wasu wasa wanda shi ne baya wasu wasu shi baya wasu wasu ne na wuri kuma kuma kuma shawai ta masa sarari abin da ya tashi ra'ayi ta masa wasallin bizin menene wasallin bizin nurani a wa har wuri ta ila zikirin sarari kuma ya fi gashi masa fitila da alamun da ya fi shi ne fitilar gwara da cikin gidan aljanna duk dattawan gidan aljanna su shi ne fitilar su wa hiti ai wa sallis shau ya ce ko wa sallis kai to wa sallis ka ukunta ma'ana ka faɗi da ukun na ɗaya tana fata na mene na biyu tana ukun to na uku ce wa sallis ka faɗi da uku shi ne zunurai ka yi na uku da zunurai ne ma abokin haske guda biyu usmana shi ne usmanu ma biya ne ban manzan Allah ta zai akwai don cika da yawa wannan mamman ke na usman fakar bata da amwal shi ma fa ya halakar da duwa dukiyoyi fillahi cikin Allah dan Allah na dauka da Allah mun fi san kuma yana yin tsarkakewa ko mun fi san yana mai tsadarwa na shiga wasu abu mai tsada yana ciyarwa da tsada dukiyoyi ka duba sai na Usman ne ba mashhuriyar kissan sannan wanda aka ja ka so kaya ka duba mana kuma dubu ba kai kana tsaman a yanzu kuma dubu tirela ne kana tsaman tirela ne har a yanzu ya kai tirela ɗari ba gaskiya sai kai tirela ɗari ba kai yanzu kana samun ko tirela goma ne sai ko tirela ɗaya ne ka zai ci sabilin layi na danka guda nuna guda nan amma ka dinga tsayawa yan kasuwa a har yanzu ba kuma a har yanzu har yan kasuwa suka ce suka ce yanzu kan yawa suka ce gaskiya waye zai iya sayan irin wannan shi ma ya saya bari kiri ba waje ya mana waye ka ga haka faɗa yake akwai wanda ya ya ya saya ya kuna akwai wanda ya saya ya kashe da Allah kowane guda ɗaya Allah ya ce bakwai amma ba ta ɗari bakwai ne kowane guda ɗaya ɗari bakwai ne matsalar ne yanzu kuna ba da shi a matsala ba nan ba ta bai da kullum kuma sun ya samu ba wallahi da yi bulmai shawo shi kan ma ya wuce haka ma ya wuce wannan guda ɗari bakwai kowace ba ɗaya Allah ya ce ne cewa da ɗauka ne na Allah kowace ba ɗaya ta ciyar to kamar mutum ne shuka zangare a yi ƙwaya guda ɗaya da ta tashi zuwa sai dai zangare ya zangare ya shi ne kai kamar dawa ne kwalli sai ta shuka ta tashi su yin zara ya ce zara guda bakwai kuma zaran kowane kai ɗaya baya guda ɗari ne kaga ɗari so bakwai ba ɗari bakwai ba to Allah ya sha kike ba mai cewa fi sabilin lai zan lafiya sa ake samun lafiya da yawa a mutum ya zama mai gida da kullum cewa mutane da ya ce ladan sarka ake ba da ƴaƴanka da iyalanka da su ci ladan sarka yasa kanan mai aure su tsere malam sani da ya kada yi a kasar zuwa biyu shi kasar da kan yawa da malam mubarak ma da shi ya yi haka malam ya malam ya yi yuma ko cewa gida ko ila da ya yi sai ce a ne ne wahibbi shugaba ya ce to da masoyi na na wuri shi ne hibbi masoyi na shi ne wazirin wata waye wata a nan sallallahu alaihi wasallam adallahu akwa kuma wake bari sai ya ji bari eh wahibbi shugaba ya ce ka ambaci masoyi na wazirin fajir wanda shi ne wazirin annabi Muhammad shi ne wata a nan babu gudoyi shi ne kofar hidimin manzan Allah. Babu gudoyi shi ne babu gudoyi shi ne kofar ilimomin annan Muhammadu. Allah ka san dama annabi ya sanar shi ne kofar ilimi. Ali kun ba gane ba shi ne Ali na Ali. Abi Sudai shi ne baban jikokin nan guda biyu. Eh, sai na Hassan, sai na Hussein. shine laisa eh laisa shine zai la ilaha illallah zaki shine laisa eh mukallita zaki wanda yake daure da da kwalkwali ko da wannan jere wannan abu sinke to kai na ce zaki yayin yau kansa ga ko bayan da sinke ma zaki ga ganki yaya ballantana kuma gaji da suke mutum yana ka fara ai gara ma kawai ka kwanta ya cinye ka domin mara kai ki kara ta to shi ne sidina ali sallallahu alaihi wasallam sidina ali ka duba yakin da aka yi na handak yakin handaku da aka zo aka tona ramin nan aka gagara tsallakewa duk wani girman doki duk wani cin dawa kamar yadda tsallake ramin in ya fada kuma ya kare ne amma wani mutum da ake kira amurkun wudi amurkan wudi an ce a wani ruwa ba tsabar jariran da yake faɗa da mutum ɗari biyar shi da a wurin rubutu wato in kana karanta tarihi da duniya duk wani abin da ra'ayi an yi wanda shi zana ce ba yadda suna da wasu sojoji ba da wasu fabrikan zan mai koma a wani mutum ɗaya na iya faɗa da sojoji ɗari to ga wanda yake faɗa da mutum ɗari biyar shi shi je ta kula dokin sai fito da kuma sannan Allah ta wannan ramu dan da aka cewa na Muhammad ma ga Amr dan Mudiya Allah ko da shi da ikira mata dan Abu Jahl daga kuma ikira ma yayin zaman musulmi yi aiki kuma musulmi Abu Jahl kan sama an ne gaba da karama ana zuwa ko annabi yace zai zo muku ya ki ikira mata kudu Abu Jahl ikira mata Abu Jahl ne zuwa ne yace kada ku ambaci mai kun da mummunan magana shi shi ne da ka musulmi haji dai ba fa an yi magana ba ko kwana garin koyi da shi kuma ya aiki musulunci ba kaɗan ba to a wurin bin wuce aka haɗa shi da shi na aliyu Allah ce bare faɗa da shi ba jahi rasulillahi jahi rasulillahi wa sajidulata ونفي قلوبنا في الذكر ونفسها صلاة وتمليل عليه مع الآل والآل من تقدم بجاه رسول الله Ibrahim ya ce albarkan manzan Allah. Allah ta biya mana bukata albarkan manzan Allah. Ya kawo bukatar ta san da aka fara ta wasu ne tukuna. A yi tun kuɗa su yadda bukatar tana zuwa Allah ne karɓe. Wata haji Allah ka biya mu bukata don darajar manzan Allah in shau. Ya ce albarkan sabon manzan Allah jimlatan gabaki ɗin. Fanafis kurubi. Shau ya ce ya Allah ka yayi bakin ciki na. Nafis kurubi. fadafin su malamai da ce dan kana yawan wannan bai kika Allah ya yi maka damu ya yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi su nafsi su kulma nafsi ba nafsi da karba nafsi su rubi Allah ka yaye bakkan ciki na duk wani abu da zai zo mun damuwa ta bakin ciki a duniya Allah albarka manzo Allah sabban da ba Allah ta yi nafsi su karba Allah ka yaye bakin ciki nafsi sa Allah ka yaye zasu salatin salatin Allah ya tabbata wa taslimin da zai kuwa alaihi a kan Muhammad ni kadiri ke gurgurin daraja haka kadiri ke mal an tare da mutanen gidansa wal al'ad tare da sabai yin mun takaddasa ga kuma duk wanda ya tsarkake Allah shi ma Allah ta ba shi a cikin wannan sallah Allah ya kara mana san manzon Allah inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure kuma Allah ya ce Allah ya kara mana fahimta da tsoron Allah ɗaukaka duniya da lahira Allah mana kyakkyawan ƙarshe muna da wasu limawa da wannan bai Allah ya cika mana a jikin nayin da kudade masu albarka idan yi zuma da albarka nan mamu Allah ya tsaya mana shafa mana ya rabu jiza ce da su fashi inda na ci bisa da halar da dukkan bana a rafiban wani sami al'amar isali wani zai ilaina wani sirar mutum na ajiye kukana wa ajiye kukana wa abu da na zuriya su baraka شكر لله بلا مشاركة وآخنا إلى يوم الدين آخنا بالمستقيم يوم المقيم خير وكره كوكب صلى عليه ربنا صلى ما خالد لخيرنا وأما ما آمين
سبحان الله الحمد لله
آمين